بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 28 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 25 ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 93 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama da fasarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa ainihin wato ya haramta ga musulmai su koyi da ɗabi'u da tafarki da tsare-tsare da al'adu da tafarkin da arna ke rayuwa sawa'un waɗannan arna zunzurutun maguzawa ne ko ko arna ne kafirai waɗanda suke ahlul kitabi kamar kirista da yahudawa Allah ya saka mashi da alkhairi ibn taymiya yana ta mana ainihin wato bahfi wanda ya ɗauko shi mai tsayi ya buɗe magana sosai game da abubuwan da ke da alaka da makabarta da addu'a a kabari da ainihin shirkiyat waɗanda ‘yan bid'a suke yi a makabartu. A cikin waɗannan karatattukan ne muka gangaro za mu tasha inda yake cewa alasta taras sihira wa ilismat alasta taras sihira ashe baka ganin bokanci wannan lafazin a mat ana karanta shi kuka ce akwai mufradin shi shine talsam akwai talsam sannan ana karanta a ce dillismu dillismu talsam shine lugha wacce take ainihin tafi kama da larabci dan asalin kalmar ba larabci bane ma'anar shi asali a harshe talsama aka ce talsama bi ma'ana atraqa yayi tunani wa tafakkara a wajen bokaye shi kuma in aka ce ilsam to shine sirrorin bokaye irin wanda ake zana su a jikin takardu din nan a yi wasu surkulle da wasu graphs haka da wasu cycles sai nan a saka mimun can a saka tiri nan a saka wani tambari ko wani hatimin wani aljani ko wani annabi da suke riyawa to irin wannan zane-zanen shine ake ce ma ilsamu guda ɗaya inda yawa ne sai a ce talasim ko kuma wannan da ya ce tilsimat kuma ana karanta da tilli tillismat tillismat ko tilsimat ko talsimat da ana iya karantawa haka ina fata mun gane shine kamar da wasu kuka ce surkulli rubutaccen surkulle da bokaye suke rubutawa hatimi da suke cewa wal'ain da al'ain a nan shi ne ainihin wato maita tunda yana magana akan mugayen ne maita maita ɗaya ne daga cikin nau'o'in sihirori na kama kuruwa da ainihin sanyawa mutane sihirul marat don sa su a cikin cuta da rashin lafiya da ire-irensu wa gairi zalika da ire-iren waɗannan minal mu'assirati fil alami waɗanda abubuwan da suke da ta'asiri ga mutanen duniya ɗin nan bi iznillahi waɗanda tasirinsu sai Allah ya ba da izini qad yaqdi biha kathirun min aghradin nufusi mutane qad yuqda biha mutane suna biyan buƙatunsu kathirun min aghradin nufusi da dama daga cikin buƙatun da mutane suke da su a zuciya suna cimma waɗannan buƙatun ta hanyar bokanci da tsafi da asiri da duba da maita da kama kuruwa da surkulle ba haka bane bukatun da mutum yake nema na sai ya auri wanci ko sai ya sa wance cuta ko sai ya hana wance da wani zaman aure lafiya tunda ta ki auren shi ko sai ya karya dukiyar wani ko zai yi wa wani kuciya saboda shagon wani din ya fi nashi albarka a kasuwa ko sai ya sai ya samu mukami kaza ko sai zama wato ana jin tsoron shi in an gan shi a waje duk a firgita in yi magana babu mai iya canza magana shi ba mai iya mishi itiradi yan siyasa musamman suna yin wannan yan kasuwa masu ainihin saye da sayarwa ga mahauta misali sukan yi wa fulani asiri in ya taya dabba to dole sai dai a siyan mai in ba a siyan mai ba da dabbar da ya taba idan saniya ta kai dubu ɗari da hamsin ya taya ta saba'in dole sai dai a siyan mai in ba haka ba wanda zai siya kuma za su dinga cimma wannan burin nasu akwai wanda ya suke budurwa asiri in ta kalle shi shikenan to kaga duk mutane suna cimma ire-iren waɗannan burace-buracen nasu kuma a aikace ana ganin suna samu ko ma hadha faqad qala subhanahu amma duk da haka Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma su masu yin bokanci sun san cewa duk wanda ya zabi bokanci yana aikata shi to a lahira ba shi da komai a lahira sai dai ya samu abin da ya samu na duniya kawai wala bi'isa ma sharau bihi anfusihim Allah yake tir da irin wannan bukata da suka mika wuya gare ta law kanu ya'lamuna da sun san abin da suke yi da ba su aikata wannan ba Allah yace walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun da a ce za su yi imani wattaqaw kuma su yi taqawa lamathubatun min indillahi khair da za su samu mafuba a nan an share asalin jawab ɗin ai walau annahum amanu wattaqu wannan sharadi ne kenan ko to an share jawab ɗin shine la usibu masuba to da aka share usibu ɗin sai masuba ya zama marfu'i li'annahu sadda masadda fi'ili dan masubatan ne asali la usibu masubatan maf'ul mutlaq amma saboda yana wakiltan fi'ilin jawabu sharti din wanda aka share shine sai shi ya dauki wasalin shi dan asalin larabcin ya kamata ya zama ne walau annahum amanu wattaqau la usibu masubatan malamai suka ce an share wancan ne saboda shi maf'ul mutlaq din nan dalla alaihi kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya faɗa a cikin tafsirinsa ina fata mun gane da sun san haka da, da sun yi imani da Allah ya ba su sakamako mai kyau a wajen Allah khairun mimma khairun laukanu alamuna shi musu alkhairi da sun sani Allah ya dade yana wa mutane irin wannan sharadin cewa gashi nan walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin da mutanen duniya mutanen garuruwa za su yi imani da Allah kuma su tsoron Allah da Allah ya bude musu albarkatu ko ta koina Allah sai ce walakin kazzabu amma sun karyata mutane sun kin imani da Allah cikakken imani shi sa suke shan wahalar duniyar nan ina fata mun gane da kyau wato abinda kake nema na duniya da kai imani da cewa Allah ne yake bayarwa sai ka roki Allah sannan sai ka bi asbab to sai Allah ya baka bayarwan ba dole ya bayyana a sura da kake so dan idan Allah cikin iliminsa da iyawarsa ya san cewa in ya baka wannan abin kekirkekin da kake nema akwai matsala sai Allah ya kawar da kai daga barin shi sai baka abin da ya fi shi alkhairi to amma mutane su suna yankewa kansu hukunci ne ga abin da suke so kuma shi suke aikatawa malai ci gaba da cewa fa innahum mu'tarifuna bi annahu la yanfa'u fil akhirah su masu yin bokanci da tsafi da bori da maita da kansu suna fada suna itirafi cewa ba shi da amfani a lahira wa anna sahibahu khasirun fil akhirah suna faɗan cewa me yin wannan abu sahibinsa me yin abun yana da asara a lahira wa inna ma yatashabbasuna amma da haka suna makalkale wa wannan abun ne bi manfa'atihi fid dunya saboda amfanin shi a duniya gashi Allah yana cewa wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su ba zai musu amfani ba me yasa suke koyan shi da sun san bai da amfani saboda sun makalkale akan bukatan nan duniya da za su samu daga gare shi wa kadhalika anwa'un min ad-da'ina was-sa'ilina malam ya ci gaba da cewa haka dukkanin nau'o'in ad-da'ina masu addu'a was-sa'ilina da masu roko qad yad'una du'aan muharraman tayusi addu'a wadda ta haramta yahsulu ma'ahu dhalika al-ghard wanda idan suka yi addu'a asalin addu'a haramun ne irinta amma buƙatar da suke nema sai ta faru wa yurisuhum dararan a azama minhu sai kuma ya saman musu da cutarwa da tafi addu'a da tafi abin da suka yi ma'ana akwai abin da za ka yi wanda maras kyau ne amma buƙatar ka za ta biya a ciki shine sata haramun ce amma idan mutum ya je sai ya iya zama mai arziki a sanadiyar sata kaga bukatar shi na samun kuɗi ta samu zina haramci wani zai je zina a wajen zina zai biya bukatar jinsin da yake bukata haka shan giya da sauransu kaga ya samu amfanin da yake nema na yanzu ko to amma bala'in da zai biyo baya ya girma wannan amfanin kar ma kai fara tunanin kamar yadda ya faɗa ba ya ce kar ma kai tunanin lahira tukunna dan lahira dama sakamakon ta keke da keke ne ko to tun anan duniya bala'in da zai biyo bayan wannan abu ya ninnin kaɗan daɗin nan da ka samu na ɓarnar da kai wa kad yakunu du'a'u makruhan wa yustajabu lahu aidan ta yi ma addu'ar an karhanta irin wannan addu'ar amma sai Allah ya amsa mishi thumma hadha at-tahrim wal karahatu qad ya'lamu da'i ta yi kuma wannan haramcin ko makaruhancin sanda yake addu'a ya san babu kyau irin wannan addu'a amma yake yana sanar cewa babu kyau kai addu'a ka ce Allah ka kashe wani amma duk da haka ya je yayi wa qad la ya'lamu tayi kuma bai sani ba bai san babu kyau addu'a kamar magana da muke makon da ya wuce mafi yawan mutane da za su dinga ma malamai da iyayensu da shugabanni addu'a Allah ya tsawaita kwanan wani ba su san babu kyau ba dan ba karatu ne shararre ba wannan kaga suna yi ne da ikhlasi kuma suna ga tsawaitar rayuwar wannan bawan Allah ƙarin alkhairi ne ga al'umma ko gare su ala mustawal usra ko galibi muna yi wa malaman irin wannan addu'a cika malam wani Allah ya tsawaita rayuwar shi Allah ya tsawaita rayuwar malam wani muna ganin da manufa alkhairi muke da tunanin cewa idan Allah ya tsawaita rayuwar shi zamu samu ƙarin alkhairi mu al'umma ko kaga ba mu san ba kyau ba tayyu ba mu sani ba na'am
Na'am. Amma kuma kana wannan abuwa sai Allah ya kara maka kai ta malam ko ma.
ai mun yi wannan magana ta a makon da wuce cewa maganar laisa ala italaqi ko mas'ala game da addu'a Allah ya tsawaita rayuwa ne da kuma makaruhancinta ai mun yi tattarin makon da wuce saboda annabi da kanshi yayin wannan addu'a sai kuma aka samu ya ji wani nayi matar shi tana yi kuma ya hana ta ina jin ka manta karatun ne ko sai malamai suka ce to ta yi shi yayi ma karamin yaro ne saboda yaro shine irin wanda kake faɗa yanzu ta yi ba a riga an gama lissafin aikin da zai yi ba akwai yiwuwar wasu canje-canje a cikin shekarun shi da sauransu ya hana ta ita kuma yi ma manya ne shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi da ire-iren shi da taima mahaifinta da abin nan da da da, da dan uwanta Muawiya wanda kowa a cikin sa a lokacin ya zarta shekara 40 wasu suka ce to suna ganin za a yi ma yara amma ba za a yi wa manya ba kawo kuma al'adar mu idan aka zo barka ana cewa Allah ya raya ma yara ƙanana da wuya ka ji amma babba wannan addu'a wannan na daga cikin wajihin da suka suka wajahantar wasu kuma suka ce a kar ya zama a ta zama addu'a ga maganar da ra'ayi ta yi kaman kokarin wato yin shishigi ne a cikin makadir zai zo wannan magana cewa akwai addu'o'i da ake akan abubuwa abubuwan da suke iya karban addu'a akwai wanda kuma ba sa iya karban addu'a saboda makadir ne kamar misali ka ce ya Allah karka bar rana ta fito gobe kaga wannan ba zai yi ba Allah ya riga hukunta rana ta fito kullum ce Allah karka bar dare yayi ya Allah Allah ka hana dare yi Allah karka bar juma'a ta zagayo da wuri misali ko ko ya Allah karka bar Allah karka wani ko ya ci abinci Allah karka bar ya koshi kaga waɗannan sun saba wa sunan na rayuwa ko waɗanda Allah ya ainihin tsara su to ba addu'a kansu to daga cikin muhallin da zai din shine wannan shin ana addu'a a ce Allah ya tsawaita kwanan wani ko kada Allah ya tsawaita aslan ba ai saboda wancan hadisin hani ne amma akwai istisna'at shi ne irin wannan yara ne kaɗai za a wa koko har da manya idan ka ce mutumin da ake ganin rayuwar shi tana da albarka to babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka wa addu'a ya ce a misali idan ka ce ainihin wato to ya aka yi shi manzo Allah yayi to shine malamai suka kawo waɗannan maganganu ala ayi halin hanin ba hani ne na haramci ba hani ne na nuna ba shi ne abu mafi muhimmanci ba ba shi ne abu mafi muhimmanci ba kamar yadda ya koya mata wallahu ta'ala alam muna buga misalai ne kawai sai ma ya ci gaba da cewa yan wasu na kuma su karanta sharhin al'imamu muslim na na ainihin littafin sayu muslim al'imamu nawawi na sharhu sayu muslim ma ya ci gaba da cewa waƙar ya kunu waƙar la ya alamu ala wajihin la yu'dharu fihi bai sani ba rashin sanin ta fuskar abin da babu uzuri fihi bi taqsirin fi talabil ilmi saboda ya gaza wajen neman ilimi ma'ana akwai abin da baka sani ba ko ba za a maka uzuri ba saboda ya kamata a ce ka san shi kamar kai a ce baka sani ba to babu uzuri ma'ana kana zauna inda akwai malamai akwai karantarwa akwai wayewa kan addini sai ya zama baka san wani abu daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ka sani ba ma'ana baka san cewa in ana azumi ba a cin abinci da rana ba misali kana zauna a gari a birni ba kanta alkur'ani bane ko yaya baka taba jin wa'azi bane to kaga ba za a baka uzuri akan wannan ba aw tarkin lil haqq ko kuma barin wata gaskiya waƙad la ya alamuhu ala wajihin ya fihi ko kuma ya zama bai san abun ba kuma za a iya ba shi uzurin rashin sani saboda mene bi an ya kuna fihi mujtahidan idan ya zama iya ƙoƙarinsa kenan akwai iya abin da ya sani sai ya kafa hukuncinsa bisa ijtihadi to nan za a mishi uzuri au muqallidan ko kuma yana koyi da wani mujtahidi kalmujtahidi wal muqallid alladhaini yu'dharani fi sa'ir al'amal kamar yadda kasan mujtahidi da muqallidi ana musu uzuri a sauran ayyukan da iyaka kokarin su kenan ma'ana sun tashi sun koya shi kuma wannan yana bin wanda suka iya sai zama wani abu ya zo wanda ilimin su bai kai ba amma wanda ya zauna kwata kwata bai koya ba ko baya koyi da wani malami to wannan bai da uzurin jahilci tunda shi bai yi wani attempt ba bai yi wani attempt ba ko kamar mutum da ya zauna a gida ne bai je ya nemi abin da zai ci da iyalan shi ba to bai da uzurin talauci amma wanda ya tashi ya je nema sai bai samu ba to yana da uzuri ina fata mun gane bambancin amma ka zauna a gida ka ce ai ni talaka ne ko ya hakuri to babu uzuri gana amma in ya fita sai bai samu ba ko kuma bai samu abin da zai isa ba to yanzu yana da uzuri saboda yayi iya ijtihadinsa to haka wanda yake neman ilimi sai zama wani abu ya taso wanda bai sani ba to akwai uzuri amma wanda kwata-kwata ba ruwan shi da karatu na addini to duk abin da bai sani ba babu uzuri za a kama shi da hujja akan wannan malam ya ci gaba da cewa faqad wa qad yutajawazu anhu fi du'a'i fi zalika du'a yace tayi kuma wa ghairil ma'zuri qad yutajawazu anhu fi zalika du'a kuma har shi wanda ba shi da uzurin ta yiwu ana iya gafarta mishi laifin da ya na wannan addu'ar, likasarati hasanati, saboda yawan ayyukan shi na lada, wa kasdi sidiki, da kuma addu'ar da yake iyakar gaske shi kenan, aule mahabi rahmatillahi bihi, ko kuma saboda tsabaragin rahama Allah, au na hawi zalika min al'asbab, ko wani sababi. Ma'ana mutum ne ya yi laifi wanda ba yi da uzuri a shar'ance, amma kuma sai Allah ya gafarta mai. saboda mene saboda Allah ya kalli cewa yana da wani aiki mai kyau da ya banda wannan ko kuma Allah ya kalli cewa ai abin da yayi da tsabaragen nufin gaskiya yi shine manganin da Ibn Taymiyyah ya kanta da mu a bayan in kun tana game da maulidi yace akwai wanda za su yi maulidi su samu lada yan dariƙa suna yanko nan suna cewa Ibn Taymiyyah ya halasta maulidi ba haka bane wannan kaida yake kalla cewa ta yi tsabaragen kaunar manzon Allah ce ta kai su kawai da ikhlasi kuma wannan daidai ne kaunar manzo Allah da ikhlasi garin yin haka suka yi abinda ba su san hukuncin shi ba ba su da uzuri a karshen sanin hukuncin shi amma kuma sai Allah sai musu ulaiikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat amma waɗannan da suke dan su ba wasu haushi kaga ya zama riye kenan dan su burge wasu ko su ba wasu haushi tun daga nan sun bata ana nufin mutumin da kawai shi yana ganin kauna ce ta manzon Allah ta kai shi ba kowa yake nufata ba sai fuska Allah ya aikata a haka to ba daidai bane amma Allah na iya bashi lada ko kuma saboda tsaba ragen rahama Allah sai Allah ya bashi lada ko wasu daga cikin sabubba akwai littafi musamman da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yayi ya sa mai suna ainihin wato Kitabu Asbabil Maghfira littafin da ke bayani akan dalilan da ke sa Allah gafarta mutum haka Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yayi maganganu akan su akwai amsa da ya bayar akan wata fatawa game da asbabul maghfira daga ciki akwai at-tauba tuba da bayi suke kamar da Allah yake rantsuwa da kanshi yake cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma na da daraja na la astaghfiranna lahum ma tabu cikin hadisin muslim ko wani lafazi makamancin wanda yace wallahi zan ci gaba da gafartawa bayina matakar suna tuba Allah ne da kanshi yake wannan rantsuwa to idan bawa ba zai gushe ba yana tuba har sai Allah ya gafarta mishi gaba ɗaya zunuban shi Allah ka samu a cikin waɗanda zaka musu gafara sannan akwai tahqiqut tauhid idan bawa ya tantance tauhidin sa Allah sai ta gafarta mai zunuban shi kamar da Allah yake cewa walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul am alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsa da shirka ba ko kaɗan wulai kalahumul amn suna cikin aminci daga cikin amincin shine ranar alkiyama sai Allah ya ce duk zunubansu ya gafarta musu ba kuma gafarta ba sai Allah ya ce zunuban ai combatant din su zuwa lada sai zama maimakon laifuka yanzu sun zama tarin lada ne ibn rajab ya tattauna akan wannan daga cikin asbabul maghfira sannan kuma akwai ijtinabus sayiat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum inda mutum zai guje wa shirka sabawa iyaye riba ƙarya giba cin haram kisa kaza waɗannan dai almubiqatu din kaba'iru to sai Allah ya ta gafarta mishi abin da ke faruwa na ƙananan zunuban da yake haka akwai kyawawan ayyuka da Allah yake cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna narkar da munana dan mutum yana ayyuka masu kyau sai su dinga tafiyar da munana sallah azumin nafila karatun alqur'ani qiyamul layl sadaka amru bil ma'ruf fadan gaskiya nadama akan laifuffukan ka da sauransu sadaka kyauta sada zumunci ire-iren waɗannan sune alhasanatu allati tuzhibu sayyi'at sannan akwai ainihin al'ihsanu ilan nas kyautatawa bayan Allah na daga cikin sunayen Allah shine ainihin wato al-muhsin mai kyautayi to idan kana kyautatawa bayansa sai ya ji daɗi sai ya soka dan kamar da malamai suka fassara ma'anar hadisin cewa Allah yana da sunaye guda 99 wanda ya kiyaye sai shiga aljanna hadisin bukhari da muslim shine daga cikin kiyayewa shine ka dinga kwaikwayon abin da ke cikin sunan alkhairi in ka gane sunan Allah ar-rahmanu kama sai ka zama mai rahama ga bayinsa ka gane sunan Allah ar-ra'ufu kama sai ka zama ra'ufu ga bayinsa kamar da Allah da kanshi ya kira manzo Allah da suna ar-ra'ufu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun bil harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga shi manzo Allah ra'ufur rahimun ne kamar da Allah yake ra'ufur rahim amma ba iri ɗaya ba ko kamar da bayin Allah su ma akwai sami'un basirun a jikin bayin Allah kuma Allah ma sami'un basirun ne inna harinahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko ba nan ba da yake cewa inna khalaqa insana faj'alnahu sami'an basira khalaq menene eh hal atara insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an inna khalaqna insana min nutfatin ashajin nabtali faj'alnahu sami'an basira kaga dan adam ma sami'an basira ne sannan Allah shi ma sami'an basira ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir ba iri da bane amma ko to haka rahamanu da zaka zama kai dan adam ba irin rahamanun Allah bane amma Allah yana son ka zama haka din haka in ka zama gafuru kana gafartawa bayinsa in ka zama ainihin wato karimu kana ma bayan shi kyautayi sai Allah ya soka shine ihsanin da zaka yi sai Allah ya soka duk sanda kai wani ihsani sai Allah ya ce a gafarta maka zunubanka haka Allah yana gafarta zunubai ta hanyar albala'u wal ibtila jarabta da Allah zai wa mutum kamar yadda tabbata a cikin hadisin bukhari daga sahabi abu huraira cewa Allah yana jarabtan bayi da gwargwadon imaninsu da sauransu wannan jarabawa da Allah zai mutum ne da mata zama kafara ga zunuban shi sai kuma addu'a da mutum zai ta yi addu'a akan Allah ya gafarta mai zunuban shi in ka karanta littafin da ya karami ne haka na al'imamu ibn Rajab bin al-Hanbali ya yi maganganu sosai game da asbabu da suke sa Allah ya gafarta wa ainihin wato zunuban bayi shine kamar da malai fara nan cewa au nahwi zalika min al-asbab ko kuma ire-iren waɗannan daga cikin sabubban da ke sa a gafarta zunubai Allah ya gafarta mana falhasil mala yace a takaice ma anna ma yaqau min ad-du'a al-mushtamil ala karahatin shar'iyya abinda ake samu bayi suna aikatawa na addu'a wacce ke dauke da abinda shari'a take kyama bi manzilati sa'ir anwa'il ibadat kamar sauran ibadoji ne wani zai yi sallah a cikin sallar shi akwai abin da shari'a ba haka ta ce yi ba amma kuma Allah zai karbi sallar da gwargwadon abin da ya bashi gwargwadon ladan da ya ga damar bashi ko kuma ya gafarta mashi laifuffukan saboda ganin ikhlasinsa saboda ganin kyautayin da ya a wasu bangarori wa qad ulima anna al ibadata al mushtamila ala wasfin makruhin qad tughfaru tilka al karaha lissahibiya kuma ai an sani cewa ibadar da bawa zai wacce a cikinta akwai wani abu na kyama ta yi sai Allah ya gafarta ma bawan wannan abin kyama a ciki lijtihadihi saboda kokarin da yi au taqlidihi ko kwaikwayon wani da yake yi au hasanati ko kuma saboda wasu ayyukan alkhairi ne bawa ne yazo yana wata ibada amma a cikin ibadar ya gaza amma yayi iya kokarinsa sai Allah ya karbi iya wannan kokarin kamar yadda manzo Allah yake cewa wanda yake karanta alqur'ani da kyar iya ka iya wasa kenan bakin shi bai laushi ba bai iya alqur'ani ba ko yana da ladan wannan kokarin da yake yana karantawa ita ta'ata kaga ijtihad din ki ne iya kayin sa kenan ko mun gane da kyau jama'a wanda yazo yana sallah yayi iyayin sa kada ya waswasi amma shedan ya rinjaye shi rayuwar duniya da yake ciki ta galabace shi har ya manta me yake a sallah shedan ya tarya mishi cewa tana kaza tana kaza yana ta kokarin kai ya tana din amma abin ya gagara to yayi ijtihadin shi ko sai Allah ya gafarta mai Allah ba zai kama shi da wannan abin da ya ba dan da Allah zai kama shi ba wanda zai samu wani abu a duniyar nan walau yakhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba wannan duka zalunci ne cutar da kai ne ko da Allah zai kama mu da shi ba inda zamu je kalla da kyau ka gani a ce ka tashi sallah har ka gama ta ba kai wani tunani ba sai sallah sannan za a karba da ba wanda za a karba sallar shi sannan auta kalidi ko kuma ya zama kuskuren da yake yana koyi da wani ne alal misali yanzu sakin hannu a sallah kuskure ne saboda haka annabi ba amma shi iya abin da ya sani malaman shi sun koya masa kenan sai ya saki hannu to sai ya zama Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba Allah sai ya rangwanta mishi wannan laifin saboda yayi koyi da wani malami au hasanati ko kuma dan wasu ayyukan nashi na kirki can daban mun ga haka aikace game da sahabbai da suka yi ayyukan kirki sai Allah ya ce a gaya musu har laifukan da za su yi a baya ma duka ya gafarta musu ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm haka Allah ya ce a gaya mu mutanen badar ya riga ya lika zuciyarsu ya yarda da su duk laifin da suka yi babu komai da hatibu dan abi balta ayayi manzo Allah ya ce ku kyale shi Allah ya ga zuciyarsa ya ce babu komai kaga wannan laifin da yi da gravity laifin amma an riga an gafarta mashi shi musu baka saboda mene saboda wata babba hasana ita ce yakin badar ina fata mun gane to Allah yana ba mutane irin wannan falalar tun anan duniya da kuma a alkiyama ta ayyukan su na alkhairi ya kauda ido daga barin mugayen aw gairi zalika thumma zalika la yamna'u an yi ulama anna zalika makruhun wa yunha anhu to duk da haka fa wannan ba zai hana a ce to a gaya wa mutane wannan abun babu kyau kuma su daina ba ma'ana wani dan ya gina mana masallaci yayi aikin alkhairi muna ganin girman shi wannan bai nufin duk abin da ya na kuskure idan ya kuskure ba za mu kyare shi ba saboda alkhairin da yi ko wani malamin mu ne ya karantar da mu muna ganin girman shi dan ya abu na kuskure sunan shi kuskure za a gaya mai cewa algatu malam wannan ba daidai bane amma ba za a kyare shi ba shine la yunha la yum la yumna'u an yu'lama anna dhalika makruhun yunha anhu amma kuma ana da falalar shi akai cewa yi mutumin kirki ne idan mutumin kirki yayi abin da ba na kirki ba za a nemi uzurin da za a bashi amma abin fa bai zama kirki ba yana nan a abin da ba na kirki ba ma'ana inda liman yayi fushi sai ya ashar ba za a ce to sadaqallahu alazim wannan wata kira'a bace tana na matsayin ashar amma kuma shi kuma yana nan shi ma matsayin liman ba za a ce shi kenan kuma ya zama dan iska ba a'a liman ne amma ya yi wani abin da ba haka ya kamata yi shi ina fata mun gane adalci magana da mali yake ana wa inna hadha wa in kana hadha al-fa'il al-mu'ayyan qad zala mujibul karahati fi yaqi koda kuwa shi wannan da yayi aikin abinda zai sa shi a kyamace shi ya kau shine yana da wata falala ko wani alkhairi wanda zai hana a kyamace shi amma duk da haka dai ba za a ce abin ya zama abin kirki ba abin yana nan a banza wa min huna yaglatu kathirun minan nas yace anan ne da dama daga cikin mutane suke yin kuskure fa innahum yablughuhum anna ba'd al-a'yan min as-salihin abadu ibadatan domin labari yana iske mutane cewa wani daga cikin mutanen kirki yayi wata bauta aw da'u du'an ko yayi wata irin addu'a wa wajadu athar tilkal ibadati wa zalika ad-du'a kuma ya samu tasiri ko burbushin wannan addu'a ko ibada fayaj'aluna zalika dalilan ala istihsani tilka al-ibadati wad-du'a sai su ce to tunda wani yayi kuma an ga alherin shi an ga falalar shi to yanzu wannan yana abu ne mai kyau kamar yadda muka fara a baya dukkan abu in dai sahabbai da zamanin farkon musulunci bai ganshi a matsayin kyau ba ko ba mai kyau bane to haka dukkan addu'a da karfinta duk gwadawar da aka yi ta ci in dai musulunci bai zo da irin ta ba za a karba ba ma'ana ga wani nau'in addu'a ko ta nau'in ibada ko ta nau'in ƙurba da mutane suka gwada suka ga tana ci to ba za a karɓa ba a matsayin ibada matuƙan musulunci bai zo da ita mutum farko abin da yake faɗi kenan ana shine kaddara misali yanzu mutane sun saba cewa a tare a sauke alƙur'ani a rarraba a sauke din nan kuma ana ganin fa'ida haka bayan an sauke din to wannan zai mai da shi ya zama daidai ba zai zama daidai ba saboda mene saboda bayi da asali a cikin sunna duk da an ga tasirin shi a aikace na fata mun gane jama'a haka misali idan mutum ya ce shi in ya sha giya yana jin natsuwa yanzu yana ganin tasirin giya na natsar da shi kenan ko yanzu wannan zai halatta mun shan giya ba zai halatta mun shi saboda shari'a ta haramta haka da mutum zai ce shi ai duk abin da aka mishi in ba kaza yayi ba idan ba ramawa yayi ba bai jin dadi wannan zai halasta mishi a ce da abin da aka mai sai rama ba zai halasta mai ba to haka wajen addu'a irin addu'o'in da mutane suke yanzu a ce a je a yanka rago ta keya a zubar da jinin a dawo a yi kaza a yi kaza a jika wana da jinin ko a yi rubutu da jini da sauransu ko da an ga aikin ya ci kaji an ce ai kamar yankan wuka kasidin to wannan bai bada dama a ce abin ya zama mustahabi ba a ci gaba da bai bada dama ba ma'ana mustahabbancin shi da halascin shi ba yana tsaye akan tasirin shi bane ba kamar kanikanci bane da za a ce a gwada iri kaza zai gyara motar nan ko ba zai gyara ta ba abu kaza in an mishi walda kaza ko an cire daidai wuri kaza za ta canza kara ko ta rage shan mai kaga wannan an gwada an ga yana ce ta dirba ne sai a ci gaba da haka a asibiti wajen magani ko da abinda aka gwada aka ga yana yi sai a ce a ci gaba da yi shi yasa ma suke cewa a cire addini a cikin tajriba ta abin nan ta laboratory abin nan experiment dan kada addinin ya tirsasa a ki amfani da wani abu alhalin kuma abin na da magani ma'ana yanzu su ma'aikatan pharmaceutical industries idan naman alade suka gwada yana maganin kaza ba ruwansu da cewa Allah ya haramta naman alade za su ci gaba da aiki da shi saboda ba su da kaidi da addini ko to a musulunci sai a ce duk da wannan maganin yana aiki ko to bai halarsa ba saboda Allah ya haramta asalin madda shine kaman cin riba ai riba tana kawo wadata yadda kasuwanci ke kawo wadata ko a me yasa aka haramta Allah ya bambance tsakanin riba da kasuwanci tare da cewa a jahiliya a gun mutanen jahiliya duka ɗaya ne me suke cewa innamal bai'u mislu riba ai duk ɗaya ne ka sa kuɗinka su dawo da ƙari ba shi ne kasuwanci ba suka ce ai riba ma haka ce sai Allah ya ce ba haka bane wa halallahu albay'a wa harrama riba saboda riba tana dawowa da cutarwa ga mutane amma kasuwanci bai dawo da wannan cutarwa sai Allah ya bambance so kaga ashe ba wai mujarradin kaza yana da amfani shi kenan sai shari'a ta halasta shi ba sai ya zama amfani mahad ko amfani rajihi akan cutarwa idan ko akwai amfani amma cutarwa ta galabace shi sai a haramta da aka aka haramta giya da aka aka haramta zina da aka aka haramta caca da cin naman mutane da makamantansu duk waɗannan koda suna da amfani na yanzu zai zama cutarwa da take bayan su tafi amfani to sai Allah ya haramta su to haka duk wata addu'a jama'a ko wata ibada da mutum zai kamar yadda na kwatanta misali yanzu abin nan currently current situation a ƙasar nan shine shugaban ƙasar Najeriya bai da lafiya muna addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne gare shi Allah ya warkar da shi da sauran musulmi masu cututtuka amma mutanen mu saboda rudani da ake cike da jahilci ana ta taruwa a wurare ana soke Qur'ani ana mushi addu'a to wannan bai halasta ba saboda ya saba wa addini irin wannan addu'ar da aka mishi yanzu kwaya ita ta halasta ko in ka tashi cikin ibadojinka na dare ka mai addu'a ko in ka zo kana shan ruwa kai azumi ko an kira sallah ko duk sanda ka tuna ko limamai a cikin kunuti ko a cikin hudubobi a wuraren da suka halasta ne amma a ce kawai yanzu mu ma nan darul hadisi sai mu gayyata mu ce duk jama'a su zo an raba alqur'ani wani izu daga izu kaza daga lantana zuwa kaza wala daga kaza zuwa kaza abu nan da nan a sauke ayi addu'a duk ga yana ana ta yi a wurare a masallatai da cibiyoyi har da gidajen gwamna duk wannan ba daidai bane kuma abun mamaki da malamai yaki ahlus sunna ba daidai bane jama'a ya kamata mu faɗi gaskiya mu fara kanmu gaskiya ko da ko a sanadin haka ya warke to dai ba daidai bane amma kuma yana nan a cikin wancan babu ta yi Allah ya gafarta kurakuran da aka yi saboda wasu alkhairan daban ta yi kuma Allah subhanahu wataala ya kama mutane da laifuka saboda jahilcin da suke da shi ba su da uzuri ta yi kuma Allah ya kauda kai akan rashin uzurin su din duk yana yiwuwa amma dai wannan bai hana a ce ba daidai bane kuma saboda we are desperate akan ya samu sauki ba za mu ce bari mu yi komai beyond abin da shari'a ta halasta ba ina fata muna ganewa to ire-iren wannan suna nan da yawa saboda idan mutane suka shiga cikin damuwa hankalinsu na gushewa daga bin shari'a za ga mutanen kasashen musamman mata idan suka tashi neman magani ba sa tunanin menene daidai idan ɗanta ko mijinta yana da rashin lafiya musamman wanda ya shafi aljanu ko makamancin haka ba sa tantance wane ne ke yin rukuya ta shari'a waye kuma boka ba abin da ya dame su daga nan garin sai ka ga an ɗauki mutum an kai shi wani ƙauye irin salon kyada da ake kaiwa in ka je ka tarar bokanci za ka tara ana yawa wajen irin can bayan makarfuɗin can akwai wani mutum da da aka ci har sauci suke suke ba da hannu a ƙauyen na manta sunan ƙauyen can bayan makarfi shi ma ya mutu wani boka na cikin shuri ɗin nan haka za ka je ka tarar da mata har da niƙami sun kai marasa lafiya wajen irin wannan kaga rashin tunani ne kaucewa ne daga aljadda jama'a don ana neman lafiya bai halasta a haka wani lokaci mara lafiyan ba yadda ya iya ne saboda shi yanzu abin da ne mai rauni ne ba zai iya kanshi kuma ba wallahi na san mutumin da haka yana kwance kuka yake da hawaye saboda iyalan shi sun dauke shi sun kai shi wurin boka sai da ya ga wani mutumin kirki ne a wajen sai ya rubuta mai a takarda ya ce dan Allah ko da da dabara ne ka sace ni ka gudda ni daga wajen nan da ya ga alamar wani mutum da ya ga irin shi sai ya samu takarda sai ya rubuta sai ya mika mai saboda cutar da yake ciki ko magana baya yi shi wanda aka aka sheki ba mu labari shine ya je samu mai bada maganin ya ce to wannan baya son maganin nan a daina kawai ce ai an wanshi zaka kawo ce ai shi ya ce baya so shi kaga abin da ya rubuta mu sannan aka ta rikici da kirin suka sallame shi a wajen al-ashahidi shine mara lafiyan so da dama baya son shirkar da ake bai san magungunan da ake amma ya iya su kuma suna ganin kauna ce da cika wafa'i na haƙoƙinsa a samun shi lafiya ta ya kamata mu dinga kiyaye wannan jama'a a lokacin da mutum yake cikin cuta ɗin nan jarabawa ce Allah ya mushi kuma Allah shi ya fi kowa ƙaunarsa ya san kuma dalilisa ya jarabce shi kuma Allah ya ba da dama a neman magani amma ya ba da ƙa'idoji duk maganin da ya karya wannan ƙa'idar kare amfani da shi da abin da ke haramci shirka maguzanci bokanci sihiri kar a karya sihiri da sihiri kar a ainihin jigun boka kar a jigun dan tsubu kar a kira mai duba duka ka ai wannan a tsaya a tsiya inda shari'a ta tsayar to ire-iren waɗannan suna faruwa da jama'a sai su dinga cewa ai ai ba ai tunda dai larura ce ad-daruratu tubihul mahduratu haka suke cewa ba su ma san inda kaida take ba su dai suna faɗan ta kawai don su biya bukatun su na yanzu Allah ya tsare mu wa yaj'aluna dhalika al-amala sunnatan sai ma su ce wannan aikin ya zama sunna daga nan wa ka annahu qad fa'alahu nabiyyu kaga kamar annabi ne wa hadha ghalatun mala yace wannan kuskure ne lima zakarnahu saboda abin da aka ambata khususan zalika خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فائله حين الفعل musamman idan ya zama sakamakon aikin ya faru ne saboda gaskiyar zuciyar wanda ya aikata sun mai fa'alhul atba'u suratan lasurika sai na bayan su kuma su dinga yin shi kawai suratan a aikace ba tare da irin wannan gaskiyar ba ta yi shi na farkon addu'ar da ya yi tsabaragen yaƙini da Allah ya bashi shikenan sai Allah ya karba Allah yana wata karama akan shi su kuma na bayan ba su da wannan irin gaskiyar da haka ba za su sai ba za su samu ba fayadurruna bihi sai su cutu da wannan addu'a li'annahu laysa al'amalu mashru'an saboda aikin ba na shari'a bane fa yakunu lahum thawabul muttabi'ina ballantana su samu ladan masu bi wala qama bihim sidiqun sannan ba su da gaskiya a ciki sidiqu zalikal fa'il irin gaskiya wanda ya aikata alladhi la'allahu bi sirki talabi wa sihhatil qasdi yukaffiru anil fa'il wanda da suna da gaskiyar sai Allah ya gafarta musu zunubansu ma'ana wani na iya aikata wani abu maras kyau karo na farko amma saboda gaskiyar shi wajen yadda da abu sai Allah ya karba idan wasu suka gani suka dauka ya zama musu dabi'a sai zama su sun yi batan batakanka saboda ba su bi gaskiya ba ba su bi addinin gaskiya ba tunda abin bai da asali da haka ba su da ladan mutaba'a ba kuma su samu irin abin da ya samu watan da su ba su da irin gaske shi idan kai addu'a ta sunna ko baka samu abin da kake nema ba ka samu ladan yin addu'a saboda ita kanta addu'ar ibada ce in kuma ka samu ladan ka samu lada kuma ka samu abin da kake nema kaga ka samu riba biyu kenan atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kenan idan ko kai addu'ar bid'a baka samu biyan bukatar ba ko baka samu lada ba me yasa baka samu lada ba saboda a ce kai bauta Allah da shi a sunnance ba me yasa baka samu biyan bukata ba saboda baka da sidikul yaqini irin na asalin wanda ya fara yi din to sai zama kai asaran lokacinka da ainihin aikinka wa min hadhal babi ma yuhka min atharin li ba'd ash-shuyukh yace daga cikin irin wannan akwai abin da ake ruwaitowa na asar labaran wasu shehunnai hasalat fi sama'il mubtada abin da ya faru gare su a wajen as-sama' al-mubtada as-sama'u abinda ake nufi da shi asali sai an kalli irin mutanen da suke amfani da kalmar as-sama malaman larabci malaman arabiya suka ce as-sama abinda suke nufi shine dangane da qadiyya ta al-qiyas was-sama shin kalmomi da hukunce hukuncen fa'ili da maf'uli da mubtada da wasu sulan nan qiyasi ne ka'idoji ne aka tsatsara to akwai kuma abin da yake sama' wanda yake ya fandare wa ka'ida amma an ji larabawa na faɗa ka sai su ce wannan wara da bihis sama ya zo ana jin shi amma ya saba wa kiyas akwai shi da yawa a cikin kowane yare in ka ɗauki kamar ingilishi misali dina za a ce plural a ce ana ƙara s ko sai ka ji an ce wani kuma baya ɗaukan s wani baya ɗaukan is wani baya ɗaukan kaza to wannan irin shi ne sama waɗancan kiyasi ne cewa a ƙara S ko a ƙara kaza da S ko a ƙara kaza sai ka zance ga wani bai ɗaukan S ɗin to haka a larabci akwai wannan irin abin da ake ce ma sama'i idan ku a gun malaman hadisi ne aka ce sama to shine abin da suke magana akan as-sama'u min labd shaykh sami'tu da haddathana da makamantansu ko in ku aka zo babun aqida da magana akan sufanci da makamantansu to shine wannan as-sama shi suke nufi da suke cewa as-sautul hasan magana mai daɗi daga nan ne suka ja suna jin kiɗa da sauransu wato kadiya ce ta faru su sufaye da suka haramta wa kansu jin abubuwa wanda suka halasta sai suka kuntata wa rayuwarsu daga baya suka zo sai suka yi tawili sai suka ɗauko aya suka mata muguwar fasara da Allah yake cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah yana yaban mutanen da suke jin zance suke bin mafi kyansa asalin wannan ayar kamar da ibnu abbasin ya fassara da wasu malamai a bayan sun karanta tafsirin al-imamu ainihin al-qurtubi da tafsirin ibnu jarir at-tabari cewa allazina yastami'una al-qur'an wa ghayra al-qur'an wa yattabi'una al-qur'an in kaji al-qur'ani kaji wanda abinda ba kuma ba al-qur'ani ba sai ka wancan ka ba al-qur'ani ko wanda suke jin zance mai kyau da mara kyau allazi yattabi'una alqawla alhasana fayattabi'una ahsanahu zance mai kyau a ciki kuma sai su tace wanne ne yafi kyau ko kuma allazina yattabi'una almuhkama wa yad'una almutashabih a cikin alqur'ani duk an yi fassarar nan ko to su da suka zo su ba sai suka ce ba haka bane alqawla da aka ce allazina yattabi'una alqawla al sai suka ce listigraqil jins ne masu jin duk wani zance a duniyar nan ka saurara ba matsala ko me kaje ana yi ka saurara amma sai ka tace mai kyau fa yattabi'una ahsanahu daga suna jin kiɗa suna jin gulma suna jin ƙarya duk abin da kawo musu za su saurara sai su ce ai qur'ani ya ce alqaula to wannan magana za ga ibn taymiya ya musu raddi ba ɗaya ba ba biyu ba a littafin shi daga cikin zan iya tunawa akwai littafin al-istiqama nashi da littafin ainihin wato iqamatu dalil ala ibtal al-hiyal anan ma ya musu raddi kace kace haka a littafin wannan da malam Musa mun shawo ya karanta dinnan wanda malam ya fara karantawa al-furqan ko bayna awliya illahi wa awliya ash-shaytan da wurare da dama ya musu raddi da gaskiya abubuwan da zai faɗa waɗanda za su nuna cewa lalle wannan magana kuskure ce shine cewa ai a cikin alkur'ani da sunna akwai wasu ayoyin da suka fassara ma'anar wannan ayar suke nuna cewa ba kowane zance ake nufi ba kamar yadda Allah yake cewa misali a cikin hadisi amin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da da Imam Bukhari ya ruwaito daga sahabi Ibn Abbas cewa man tasamma'a ila kalami qaumi wa hum lahu karihuna wanda yaje ya jiyo zancen mutanen da ba su so ya ji zancen yaje ya laba kenan kamar kishiya ta saka kunne a wundan ɗaya kishiya tana jin firar da ake da da mijin ko to irin wanda ta yi wannan ko ana wani mitin ka je ka zauna kai ne SS kana jiyo abinda ba a ce ka je ka ji mutanen ba su so ka ji ko manzo Allah ya ce ranar alkiyama za a dinga narka dalma ana zuba a kunnen mutum hadisi ne cikin bukhari kaga shi kenan wannan ya nufin kenan ba kowane zance yake ji ba ba a jin zancen mutanen da ba su so a ji haka cikin alkurani Allah yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan ka ji mutane suna ainihin wato kutse game da ayoyin Allah to ka ba su wuri har sai sun fita daga wannan zancen kaga ashe shi mana daga cikin abin da aka hana ji shine mene zancen mutanen da ke wuce makaɗi da rawa akan ayoyin Allah suna irin wannan tafsiran da ake da azumi al-khawd ne fi ayati Allah ta'awilin sifat shi ma yana daga cikin al-khawd fi ayati Allah fasara alqur'ani da san zuciya lankwaso da aya kan abokan adawarka na siyasa ko na tattali ko na addini daya daga cikin alkhawdu fi ayatillah kuma Allah ya umarce ka da kakkaji irin wannan wazo ka kauce kaga kenan har ayin alqur'ani ba kowa ne yana kanta zaka ji shi ba haka Allah yake cewa wa qad anzala alaikum an idza sami'tum sami'tum ayatillahi yustahza'u biha wa yukfaru biha ko a yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ba'da dhikra مع القوم حتى يخذوا في حديث غيره وإما ينسى أنك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم حتى يخذوا نازوا نازوا نازوا وقد أنزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهضوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخذوا في حديث غيره وإما ينسينك إنكم إذا مثلهم يوا إنكم إذا مثلهم idan kuka ji mutane suna wani zance na istihza'i ko kafircewa ayin Allah sai kuka je kuka zauna tare da su ko kuka ki tafiya ku ba ku yi ba amma dai ba ku wajen ba ko sai Allah ya ce innakum idan mithluhum shine sutun nisa'i ko kun zama irin su ɗaya kake da mai yi din kai da kake zauna ana tafsiri na ƙarya to kai ma makareci ne a wurin Allah innakum idan mithlu mithlu iri ɗaya kaga an hana wannan kenan shi ma da yana daga cikin abin da aka hana haka Allah ya ce kad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun zancan banza mutanen kirki suna barin shi Allah ya ce kuma wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman shi mana daga cikin zancen da aka hana wauta mai da buganar wauta an maka ita shi ma duka an hana ashe kaga ba komai ake ji ba kenan haka shiga abin da baka da ilimi wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada anan ibn tamiya yake cewa idan mutun yace wai kowanne zance kaji to zai ce kenan komai ma ka kalla ba komai domin inna as-sam'a wal basara lazim iktaran ko a ce komai ma ka kalla ba matsala ka kalla abin da ya haramta kalla abin da yake makruhi ka sa ido akan ƴaƴan mutane da matansu kada kai gaddul basari duk wanda ya ce wancan lazimi ya faɗi wannan haka kuma maganganu da dama ga suna a cikin ayon alkur'ani da hadisai wannan sun isa matsayin misali a takaici jama'a duk da waɗannan nasoshin sai 'yan ɗariƙa sai suka rintsa idansu daga bar nasoshin nan sai suka ce babu laifi ana iya sauraren kiɗa da waƙa har ma a yi wa annabi kiɗa da waƙa har a mai da abin sana'a a zama mai da shi addini yadda dai kake ganin suna yi ɗin ko kusan cewa jama'a akwai wanda yake jin yana sauraron waƙar wani daga cikin masu waƙoƙin nan yana jin natsuwa da khushu'i da komawa zuwa ga Allah da inaba yadda kake jin kakanta alkur'ani saboda kuce ta riga ta damfare da abu to shine abin da yake magana anan in ma aka samu haka aka wayi gari ga wani na sauraron kiɗa da waƙa da sunan yabo ko ishiku ko wane ne kuma me suke kiran shi ushaku ne ko ahbabu ko mema saboda zuciyar shi ta ta'allaka da abin ya wayi gari idan yana sauraron abin kamar yadda abin yana mishi kamar Qur'ani za ka gansu wani zaka ga zai kwana da earpiece yana sauraron wannan abubuwan kuma in yana yi bai so ana abin nan ana yin surutu saboda yana tadabburi ko mun gane yana tadabburi ko to ko da haka ta faru gare shi ko wannan bai mai da abin addini ba shine magana yanzu akwai wani shedanin mawaki dan da ya mutu kwanakin ba wannan suke ce mishi fadar digi wannan na karo din nan ya mutu Allah gafarta mai wannan mutumin jama'a yadda mutane suka jarabtu da da da da, da, waƙoƙin shi abin ya kai ya kai abin mamaki jama'a akwai wanda za ka gan shi da da da kundin waƙoƙin cike da memory ɗinsa yana bi yana bi kuma yana yana tadabburi yana muƙarana yana haɗa nasoshin yana fassara su yana ganin yadda kaga ana wa Qur'ani haka suke mai to tun ba yanzu ba haka suke abin da yake cewa shine irin wannan duk da an samu malamai da shehunnai da makamantansu suna yin wannan ko ba daidai bane kuskure ne kuma baya ga kuskure ya kautar da su daga alqur'ani yanzu malam bala mai yafi na kano Allah ya gafarta mashi babban alaramma ne gangaran amma sai ya watsi da alkur'ani ya aji qur'ani gefe ya kama waƙe-waƙe da waka aka san shi yanzu an sa shi a rediyo sai dai a sa shi yana yin ishiriniya ko da la'ilu ko wane ne ba za a sa shi yana alkur'ani ba kaga ya saki mai kyau ya kama na banza to irin wannan abin da suke koda da gaske ya kawo musu khushu'i da ƙana'a da yadda da Allah da jin ainihin imani a zuciya ko bai mai da abin daidai ba fa inna tilkal athar innama kanat min ahwalin qamat bi qulubi ulaika rijal irin waɗannan ta'asirin suna faruwa ne saboda ainihin wato wasu yanayi da suka tsayu a cikin zukatan waɗannan mutanen harrakaha muharrikun wani abu ya motsa waɗannan zukatan nasu kanu fi sama'i a lokacin da suke sauraron waƙe-waƙen nan imma mujtahidi ne sun kasance lokacin da suke saurare suna da ijtihadin cewa abin daidai ne wa imma muqassirina ko kuma suna cikin wato gazawa taqsiran gazawar da ghamarahu hasanatu qasadihi wannan gazawar abin da ke cikin nufinsu na alkhairi ya lullaba gazawarsu فيأخذ الأتباء حضور سماء حضور صوت السماء sai na bayansu kuma su ɗauka wato halarto wadda yanayin sauraren kiɗan nan ke musu na natsuwa ga shehunan su ma bari su dinga yi akwai shehin da in yana jin kiɗan sai zama yana ji ne da ikhlasi cewa wannan kiɗan da waƙan nan yaban manzon Allah ne kama addini ne sai zama ya shiga cikin wani yanayi na tsoron Allah to sai mabiya bayan shi sai su ɗauka kuma a to yanzu ya zama addini su ma su dinga yi sai zama su ba sa samun irin wannan khushu'in saboda ba su kai shi gasgata abin ba kuma ba su samu lada ba saboda abin ba aikin alkhairi bane walaysa huduru ulaika rijali sunnatan tuttaba alhalin irin wannan halarar da suke shiga halara da suke cewa sun shiga saboda saurare to ba sunna bace abun bi wala ma'al muqtadina min al-sidqi wal qasdi ma li ajlihi uzr sannan su masu bin su din a baya su kuma ba su da gaskiya da nufi manufa mai kyau da ta saka a gafarta musu irin gafarar da aka yi ma asalin na gaba da su aw ghufira lahum fa yahliku bi zalika fa yuhlakuna bi zalika sai su halaka sakamakon haka shine wanda ya fara yi yayi ne da kasdi mai kyau sai Allah ya kauda kai daga munin aikin sai Allah ya karbi niyyar su kuma da suka biyo baya suka dauka sunna ne suna ta yi ba su da kasdi mai kyau balantana su samu irin wannan gafara sannan kuma aikin daman ba mai kyau bane balantana su samu lada wa kama yuhka an ba'd shuyukh annahu ru'iya ba'da mauti yace kamar da aka bada labarin wani shehi an yi mafarki bayan ya mutu aka ganshi faqila la sai aka ce mishi ma fa'ala Allahu bika yaya Allah yi da kai faqala auqafani baina yadayhi wa qala li yace Allah ya tsaida ni gaba gare shi yace ya shekha su ya kai mugun malami ya kai wannan malamin banza anta allazi kunta tatamathalu bi su'uda wa lubuna kai ne kake ainihin yin kwatance kake yin kamantakekeniya da mata su su'uda da su lubuna kana waka kana raye-raye irin yadda ƴan mata suke yi kai ne kake aikin ƴan daudu din nan walaula anni a'lamu annaka sadiqul la'azabtuka sai Allah ya ce mishi da ba dan na san daga ce kake ba da na maka azaba wannan mafarki ne isti'nasi ne kawai ba wai hujja ce tsayayya ba fa idza sami'ta du'aan daka idan ka ji wani na yin wata addu'a aw munajatin ko wani yana yin gani da Allah makruhatan fi shar'i wadda take makruhiya a shari'a qad qudiyat hajatu sahibiha amma wanda yake yin wannan abun an biya masa bukata ta hanyar wannan addu'a da yi fa kasirun ma yakunu min hadha babi to ka sani irin wannan ne shine addu'a ce wadda bata halasta ba a shari'a amma wani yayi kuma Allah ya biya bukatarsa an ba shi wani wuridi na bid'a ko na fasikanci ya je yayi kuma sai bukatar shi ta biya to kar ka dauka shikenan kai ma ka samu abun gwadawa ka san ai muna yin wannan wata jama'a wani kuma daga nan ma sai a ce shi kuma yayi haukaci wani yayi ya samu kudi wani kuma yayi motsi saboda sidiqul yaqini din su ba ɗaya bane gaskiyar da ke cikin zuciyarsu game da addu'a ba ɗaya bane dan kaji wani yana yin abin da yake ba daidai ba kai ya zama kawai yayi irin misali yanzu rera addu'a nan da ake kawai yayi ne fa daga an ji wani na yi a maka kawai shikenan aka kama yi ba wanda ya san shi a karatu har yanzu in ka ce ma ba daidai bane sai aga kai ka matsa ne rera addu'a da ake kama ana rera alkur'ani ana yin tilawa addu'a har ana ɗauka a kasa awa guda duka addu'a wani ce tilawa ta addu'a kalla ku gani jama'a har ya zama yayi duk inda aka ji wazin ƙasa yanzu shi yake wali haza kana al'a'immatu al'ulama'u bi shari'atin lahi ya karhuna haza min ashabi don haka malamai wanda suke masana shari'a za ka ga duk inda suke suna kyamatar da ɗalibansu daga yin addu'o'i na bid'a tun malamin da yake malamin suna za ka ga yana ƙoƙarin ya hana ɗaliban shi da mabiyan shi yin abubuwan da suke ba daidai ba saboda in bai hana ba sai a ɗauka ya yadda ne ko da kuwa shi sun ga yayi bisa wani dalili sai ya ce musu abu kaza da kuka ga ina yi kar ku yi ko da a cikin ɗabi'ar rayuwa ne saboda a mu ɗalibai galibi a ɗabi'ar mu kamar yara ne muna kwaikwayon malaminmu ne kamar yadda yara suke kwaikwayon iyayensu ko in kun tuna a nan wurin mala albani margaye Allah gafarta mishi ya shayi mana fada ka abubuwa da dama da yake cewa kama kwaikwayon shi akai hakkarin guda sai da mala ya taɓa magana akai da sa jallabiya ko da kaza da irin abincin da yake ci ko irin abun kai har irin maganar da yake yi sai ya ce kar ku je kuna faɗi irin maganar da yake faɗa saboda kuma ya san duk muna yin haka kawai in mun ji malamin mu yayi shikenan kawai ya zama ibada ya zama sunna ya zama abun koyi to da ya lura da wannan wautan tana cikin mu sai ya matsa da maganganu akai shi yasa akalla za ga mutanen nan makanta sa da seki akan irin wannan abubuwan wallahi alhamd sai da malai ta mana fada akai amma dan zaka ga wani ko carbi zai siya sai irin kalan na shehin shi inda na shehin shi bulu ne shi ma dole sai dai bulu idan shi na tutar shehin shi guda guda takwas ne zai kirga sai sun kai takwas din nan yawa yawwa ko kai wani fa idan malamin su je gari kaza yayi aure to shikenan su ma duka nan garin za su dinga aure ce ai malamin ya taba yin aure a fando gari to daga nan duk ƴan matan fando gari sai sun kusa karewa a gurin shehun nan da muridansu mutane sa da irin wannan ɗabi'ar jama'a kamar yadda yaro ba sai ka ce mai yi kaza ba duk abin da ya kana yi shi ne in yana ganin ka da asuba kana fita sallah shi ma za ka zai tashi ne ce zai fita in yana ganin kana ka ta alkurani zai ce zai idan tv kake kunnawa kullum kana ajarin waɗin shi ma zai ɗauka ya canza channel ɗin yadda gana yi zai gwada ko to haka ɗalibi yake da malami duk abin da malamin shi ke yana nan yana kwaikwaya wani lokacin ma ba za ka san kana kwaikwaya ba saboda ya riga ya zama kawai kalta ɗinmu ya zama al'ada kwaikwayo ɗin wani za ka ga har irin in'inar da malamin shi yake za ka jori yanayi irin in'inar da malamin yake irin kwatancen da malamin yake irin yanayin abin da an samu malamai waɗanda suke sun kai malamai jama'a sai da ɗalibansa suka narke a cikinsu har ma ba a iya bambance mai shaksiyar ɗalibin daga malamin irin in ka ɗauki kamar ibnu taimiya wannan ibnu al-qayyim ya narke a cikin shi gaba ɗaya in ka ɗauki sahawi aka ce shi kuma ya narke a cikin ibnu hajar haka nuruddin al-haythami shi kuma ya narke a cikin hafizul iraqi zainuddin waɗannan mafi wanda suka kai malamai kenan da ya kamata a ce suna da shaksiyar su mai zaman kansu amma tasirin asalin malaman su ya ya baibaye shaksiyar su to ina kuma ga gama garin ɗalibi wanda bai kai ga malami ba to sai kaga malaman na kwarai suna kokarin nuna wa ɗaliban cewa ku daina koyi da kaza ka koyi da kaza ku koyi da kaza dan ba shine asalin addinin ba ina fata mun gane wannan ya daga cikin alamar malamin kirki Allah ya gafarta mu al-albani yace in wajada ashabahum asarahu koda kuwa wato ɗaliban nasu sun samu sun ga ta'asirin wannan abu kama yuhka an samnun al-muhib kamar da aka yi daga samnun ibnu hamza Uh, wani sufi ne daga cikin uh, ainihin wato uh, mutanen ƙasar bagadaza da ya rayu a ƙarni na uku ya rasu jana shekarar 290 ƙala ya ce wa ka'a fi kalbi shay'un min hadhihi ayati ya ce zuciyata ta riya mini wani abu da nake so na yi na gwada shi ila dijila cewa bari na je kogin dijila na je na yi bauta fa sai na ce wa izzatuka la azhabu hatta ya khruja li hutun yace da naje bakin ruwan sai na ce na na rantse da darajar ka ya Allah bazan fita daga wurin nan ba bazan bar bakin kogin nan ba sai na ga kifi ya fito fa kharaja hutun azimun sai kawai ga wani kifi kato ya zo inda nake au kama kala kaga zai ga a ga karama ta bayyana kala fa balaga zalikal junaida sai wannan zancen ya iske junaidu faƙala sai junai da yake cewa kuntu uhibbu an takhruja ilayhi hayyatan fataqtulahu yace ni na so a ce da da ya faɗa haka da maciji ne ya fito daga ruwan nan kawai ya kashe shi dan wannan kofar barna ce imagine ya in yanzu ne aka ji labarin ga wani ya tsaya a bakin ruwa ya ce ba zan ba bakin ruwan nan ba sai kifi ya fito kifin ya fito duk za a tafi ne a ce shine mahadi kama yan shi a su ji labari za su ce ga mahadi na ya fito ko kuma wani kanin shi وكذلك حكي أن lana anna ba'd al-mujawirin bil madina yace haka nan an taba mu labarin cewa wani daga cikin wanda suka yi mujawara shine mutum ya je kasan makka sai ya zauna a can dan karatu da sauransu shi suke cewa mujawara ya je ya zauna a kasar madina ja ila qabrin inda qabrin ila inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaha alaihi naw'a min al-at'ima ya zo gaban kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je yana kwadayin wani nau'i na abinci da ya kwadayin abincin sai ya ce faja'a ba'adu alhashimi na ilai sai ga wani daga cikin jikokin manzan Allah ya zo gare shi nan take faƙala ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba asala kazalika ai manzan Allah ne ya mini sako cewa in kawo maka wannan abincin wa qala laka yace ukhruj min indana yace ka fita daga ka fita daga nan fa inna man yakunu indana la yashtahi mithla hadha eh wai yana tsaye a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai je yana kwadayin wani abinci sai nan take sai ga wani daga cikin Hashimawa daga cikin gari sai ya kawo mai abincin yace annabi ne yace a kawo maka kuma yace ka fita daga nan wajen dan in ana tsaye inda yake ba a kwadayin abinci a gaban shi wa akharuna qudiyat hawaijuhum mala yace an ba mu labarin da wasu mutane daban da aka biya bukatunsu walam yaqul lahum mithlu hadha ba a ce musu irin wannan magana ba lijtihadihim saboda kokarin da suka yi aw taqlidihim ko kwaikwayon da suka yi aw qusurihim fil ilmi ko gaza wasu cikin ilimi fa innahu yughfaru lil jahil dan ana gafarta wa jahili ma la yughfaru li ghairi abinda ba a gafarta wa wanda ya sani ma'ana akwai laifin da mutum zai yi in bai san laifi bane sai a kyale shi amma akwai laifin da in mutum yayi in ya sani ba a kyale shi yanzu ko mu anan idan waya ta yi ringin kai ba bako bane ba kwace yake ba amma bako ne sai a ce a kyale shi bako ne saboda bai sani ba haga yughfaru lil jahili ma la yughfaru li ghairi to haka a shari'a akwai abin da in mutum yayi idan shi jahili ne sai a kyale shi amma idan ba jahili ne bane ba za a kyale ba sai an yi hukunci akai kama yuhka an barkhin al-abid alladhi istasqa fi bani isra'ila kamar da ake labari game da barakh wani mutum mai suna barakh al-abid wanda ya ainihin wato yi addu'a ga banu isra'ila addu'an neman ruwa yace wannan mutumin a cikin littafin kitabu tawabin na ibnu qudama ya kawo labarin shi ɗaya daga cikin wasu sufaye ne masu bauta a zamanin banu isra'ila sai annabi musa ya neme shi da ya yi addu'a allah ya ba su ruwa sai yana addu'a yana cewa ƙuddusun ƙuddusun ma indaka la yufqadu wa khaza'inuka la tufna wa anta bil bukhli la turma fama hadha alladhi la tu'rafu bihi askin alghaisa sa'ata sa'ata yace ya Allah ya Allah madaukaki ya Allah wanda ka tsarkaka ya Allah wanda ba a jifan ka da ruwa ya Allah me kuma haka ai ba a san ka da ruwa ba Allah ka ba mu ruwa yanzu yanzu fansarafa ya khudani fil wahal sai aka juya nan da nan ruwa ya zuba ko ta ko ina to irin wannan ada da zaka ce zaka yi wa Allah kamar galati a ce Allah me kuma haka ai ba a san ka da wannan ba kaga wannan kamar zargi ne ko tuhuma da kuma cewa Allah ka yi mana yanzu yanzu babu kyau kamar irin yadda ake wata addu'a da ta shahara cikin mutane la ta da'alana fi maqamina hadha zamban illa ghafarta ai na ka samu ta kawai zangayi ne na masu masu addu'a Allah karka bar wani zunubi anan sai ka gafarta shi ba Allah irin wannan zancen don ko sarkin garinku ba za ka mishi wannan ba ko gwamna ba kai saka ce to ranka ɗaya kar ka bar wata bukata a yanzu sai ka mana ita zai a gawa gwamna wannan ba zai yi ba to ballantana kuma Allah wannan fa ba ma a bugawa Allah misali kwatanci ne da za mu gane kawai to irin wannan adda da za a ce Allah ka yi mana yanzu yanzu babu kyau don kamar lazimta wa Allah ne ba a wa Allah haka haka addu'a da za ka ce Allah in ka ga dama kai shi ma ba a wa Allah wannan Allahumma gafirli in shi'ita manzo Allah ya hana irin wannan addu'a ko to koda mutum yayi irin wannan addu'a sai ya zama bai sani bane in Allah ya ga dama sai ya biya bukata kuma ya gafarta zanubin saboda gafara shi da rahama shi amma dai kamar da ya ambata tun farko bai hana a ce abun babu kyau walihadha ammatu ma yuhka fi hadha albabi yace dan haka zaka ga daukacin abin da ake ruwaitowa game da wannan mas'ala ta muguwa addu'a ko addu'a makaruhi ko addu'a mara kyau kaji an ce kuma bukata ta biya ya ce innama huwa an ƙasiril ma'aifa za ka ga ana ruwaito shi ne daga mutane masu takaitaccen ilimi waɗanda bai ba fil ilmi muzja suna da ƙarancin ilimi ba za ka ji wannan daga imamu malik ba ba za ka ji daga abu hanifa ko shafi'i ko imamu ahmad ko auza'i ko ainihin al'imamu darimi ko malam bukhari ko muslim ko ka ji daga ibnu taimiya ko daga ibnu hazmi ko daga baji ko al-imamul qurtubi ibnu abdul barri duk waɗannan da ake ganin su tutocin ilimi ko ba za ka ji wani daga wannan wani daga cikin sai wannan addu'a ba balantana kuma sahabbai waɗanda su ne asalin mishkatul ilmi su ne asalin fitilar ilimi a cikin wannan al'umma ba za ka ji irin wannan karatun daga gare su wannan duka za ka ji ne daga mutane masu ƙarancin ilimi walau kana hadha shar'an wa dinan da a ce wannan abin shari'a ne kuma addini ne lakana ahalul ma'arifati aulabi da malamai su suka fi cancanta a ji daga bakin su duk abin da yake shari'a ne kuma addini zaka ji daga bakin malamai ake jin shi yanzu zikiri da yake shari'a ne kuma addini ne zaka ji a tarihin malamai suna yin zikiri sun shahara da yi suna da littafai akan zikiri karatun alkur'ani da yake shari'a ne da addini zaka ji duk waɗannan malaman sun shahara cewa masu karatun alkur'ani haka sallar dare haka kuka in ana sallah haka amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar haka kamewa daga laifuffuka haka nasiha da tausayi da rahama da kyauta da sadaka duk waɗannan malaman kan tarihi zaka ji da wannan dabi'u da yin fushi idan an saba wa doka Allah zaka ji da wannan dabi'un ko saboda mene saboda shari'a ne addini amma ba zaka ji daga bakin su ko a tarihin suna yin addu'a ire-iren waɗannan ba saboda ba aikin addini bane wala yuqalu haula lamma naqasat ma'rifatuhum saga lahum dalika yace kuma kar a ce to ai su wannan tunda jahilai ne babu komai ya halasta gare su a shari'a duka iri da yace ba irin da mutane suke in kai wani abu sai a ce alagatu malan hadda ku kuma shi yana yin wannan abun fa idan haramun ne gare shi jahili kai ma haramun ne gare ka idan halas ne gare shi kai ma halas ne gare ka me yasa shi jahili zai yi brush amma ya ga malami ne sai ce alagatu malan hadda ku me yasa jahili zai kare hular shi ya ci gayu in yaga kai dalibi ko ustadu kai sai ce a hada kai me yasa me yasa shi jahili zai samu kuɗi yayi kasuwanci yayi aikin gwamnati amma in ya ganka ustazu a kasuwa zai ce har ga ta malam kuma da ku a neman duniya in dai halas ne gare shi to kuma halas ne gare ka kar a ce wai tunda su jahilai ne su ya halasta gare su amma malamai ne bai halasta gare su bai ce kar a faɗa ka fa inna allaha lam yusawwig hadha li ahadin sam Allah bai halasta wa kowa yin haka ba lakin na kusurar ma'arifa kad yurji ma'ahul af wal maghfira yace amma kusurul ma'arifa karancin ilimin kad yurja ma'ahul afu wal maghfira yana iya zama dalilin a musu ahuwa a musu gafara kenan wanda yake da ilimi in yayi ko to shi ba a tunanin a mai gafara kenan sai ya fi shiga hadari fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam wanda ya sani to ya fi shiga hadari ma'ana yanzu kai da kasancewa a cikin siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin jisatul israha sai ka ki ko to kai laifi kake ko ba dole bane Allah ya daga maka kafa wanda bai sani ba bai taba jin labari ba iya abin da yaga ana yi irin na kowa din nan yake yi ko to shi bai laifi ba ko kuma koda yayi laifi nashin ana sa ran a gafarta mai Allah ya tsare mu wa amma istihbabul makruhati aw ibahatil muhramati muharramati ya ce amma mai da abin da yake wato makruhi a mai da shi mustahabbi ko kuma halasta haram fala nufarriqu bainal afwi anil fa'il wal maghfirati lahu nan ba ma rarrabewa tsakanin afwa da gafarar da za a yi wa wanda ya aikata wa baina ibahati fi'lihi wal mahabbati lahu da kuma tsakankanin wato halasta shi da kuma kauna abu سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل او ببعض صفاته سواء wannan abun ya dogara ne da bangaren aikin ko kuma wasu sifofin shi ma'ana yin abu bisa kuskure wani abu ne daban amma halasta haram da maida makruhi ya zama mustahabi kamar da aka halasta kida aka ce ma addini ne ko to wannan babu bambanci wajen laifi tsakanin wanda ya aikata da wanda ya kaunata da wanda yake so duka suna cikin laifi ne saboda yanzu an canza ne tukuna abin ne ba daidai ba aka ɗauko shi aka canza sannan ya zama ana yi kaga da bambanci akan abin da ba a san hukuncin shi ba da matan asali sai ake yi ina fata mun gane wancan shine bai da matsala sosai wannan kuwa an san hukuncin haramun amma sai malaman bid'a suka sawwaga ma mutane cewa babu laifi sai aka zo ana yi karkashin wannan halasta wanda suka yi wa mutane to wannan duka wanda yake a cikin laifi yake Allah ya samu gane bambancin abinda kwata-kwata ba mu san hukuncin shi ba muke sai zama hukuncin inda mun sani babu kyau ko to matsalar shi na da sauki akan abinda sai da aka san hukuncin shi babu kyau amma sai aka samu malamai makiya gaskiya suka canza mushi hukunci suka ce ai ba komai yanzu muna yin shi da tunanin cewa mun sani ne irin abinda malaman suka faɗa shine hukuncinsa mu mun san da kyau ko da wasu sun ce babu kyau mu ce a malamu sun ce mana da kyau to kaga wannan abu ne daban da kuma wanda mu san hukunci shi ba kai muna yi yanzu kan wannan adda la ta da alana zamban illa gafarta masu yi da dama ba su san hukuncin ta ba to da sauki amma kida da sunan addini kowa ya san hukuncin shi imma ya san hukuncin shi babu kyau ko kuma ya san hukuncin babu kyau amma wasu malamai sun ce mishi da kyau kuma ya yadda cewa abin da suka ce da kyau shine abin yi kaga ya san hukuncin a dunkule ko to wannan duk wanda ya shiga ya shiga cikin matsala ba kamar wancan ba shine yake cewa anan ba ma rarrabewa wa qad alimtu jama'atan mimman sa'ala hajatahu min ba'dil maqburina malam yace na san wasu mutane waɗanda suka zo kabari suka roki wata buƙatar su min al-anbiya'i a kabarin annabawa was salihina da kabarin bayin Allah nagari fa qudiyat hajatu sai kuma Allah ya biya bukatar wa huwa la yakhruju amma zakartu duk da an biya masa bukata bai fita daga wannan abubuwan da aka ambata na jahilci da karancin ilimi da kuskure da makamantansu walaysa zalika bi shar'in daga nan bai zama shari'a ba fayuttaba balantana a ce abi wala sunna bai zama sunna ba wa inna ma yathbutu istihbabul af'ali wattikhadhuha dinan mu ji wannan jama'a wa inna ma yathbutu istihbabul af'ali kadai abin da ke tabbatar da aiki kaza mustahabbi ne wattikhadhuha dinan kadai abin da ke tabbatar da amai da abu kaza addini bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu qur'ani an samu sunna ba tsaya iya nan ba wa ma kana alaihi sabiqun alawwaluna da kuma fassarar da na gaba na farko suke Allahu akbar jama'a wannan shine kadai addinin gaskiya jama'a abu baya taba zama addini sai baya taba zama mustahabbi ko a dauke shi addini sai an samu qur'ani qarara an samu sunna qarara sannan fassara wadda za a yi a fassarar mutanen farko in ba haka ba diya da ake ganin shi da kyau dai da ake ganin bukatu na biya ta sanadiyarsa ko bai zama addini ba bai zama addini ba jama'a ka ɗauki duk wani abu ka sashi akan wannan ma ka gwada misali da shi kaza da mutane suke yi salaf suna yi shi akwai qur'ani akwai sunna eh to addini ne akwai qur'ani akwai sunna salaf suna yi babu ko dai da ake ganin yana biyan wata bukata ta addini ko ta rayuwa bai taba zama addinin Allah ba in ka ɗauki wannan ƙa'ida shi kenan ka huta wannan kuma shine kulasa abin da ake ce ma salafiyanci jama'a kun ji ba mu muka fara kawo wannan ba shi ba malaman suka fara kawowa ba malaman da ne suke faɗa ina masu cewa wai salafiya sabon ƙungiya ne sabon addini ne ba taɓa ji ba wannan yana tabbatar da jahilai ne kalli wannan jumlar jama'a bari mu ƙara karanta ta yace wa inna ma yasbutu istihbabul af'ali kadai mustahabbancin ayyuka yana tabbata ne wattikhadhu hadinan kadai ana iya daukan wani aiki ya zama addini ne bi kitabillahi an samu alqur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam an samu sunnar manzon Allah wa ma kana alaihi sabiqun alawwaluna kuma an samu magabatan farko suna kai shi wa ma siwa hadhihi min al'umuri almuhdasa fala yustahab duk abin da ya wannan ci wannan daga cikin abubuwan da aka kirkiro sam baya zama mustahabbi wa in ishtamalat ahyanan ala fawaid ala fawaida koda ko wani lokaci ana samun amfanin da ake nema fa'idar da ake nema ana ganinta li'anna na'lamu anna mafasidaha rajihatun ala fawaidiha dan mu malamai su ibn tabiya mun san cewa wannan abun koda ana samun fa'ida akan shi ko to mu mun san cewa barnar da ke ciki ta fa'ida da ke ciki saboda da da akwai fa'idan mai kyau da ya tabbata a addinance duk abin da ka gani ɗauke shi kai ka sashi a wannan ma'aunin shi kenan ba sai an buga wani misali ba kai kai ta buga kanka misalai kaza da sunan addini ake yi eh to salaf suna yi akwai shi a sunna akwai shi a alqur'ani idan duka eh ne ko to a ci gaba da yi kaza da sunan addini ake yi eh akwai a qur'ani babu akwai a sunna babu salaf suna yi babu to ba addini bane ko da waye ya istisanin shi ba zai taba zama addini ba jama'a musan wannan misali yanzu mu dauki musabaka jama'a a matsayin misali irin wannan da yake ta jiha ta ƙasa ta kwace ce da sauransu addini ce ko ba addini bace ma'ana da sunan ana yi ne da sunan za a samu lada dan haka yake aslan ko ana tunanin ai tana taimakawa wajen hadda shine fa'idan tana taimakawa wajen yada alqur'ani qur'ani ya zama ainihin wato ana yi da shi to sai ka duba annabi yayi irin wannan da yake bai yi ba sabai sun yi irin wannan da ake yi ba su yi ba akwai a sunna babu koto ba addini ba ne wanda zai yi sa abin da yake akwai musabakar da ake addini akwai ta ba irin wannan bace haka ka ɗauka misali yanzu magana da maka fara addu'a a tare a rarraba alkur'ani kowa a bashi izu ko rabin izu mutum sittin kowa a bashi izu su sauke addu'a ce ko akwai a alkur'ani babu akwai a sunna babu salaf suna yi ba sa yi ko to sauka ne daga manhaji ba sauka alkurani bane sauka ne daga manhajin sunna kawai shi to in ka dauki wannan zaka zauna lafiya da Allah amma za ka fada da mutane ka shirya wannan za ka zama lafiya da Allah za ka zama lafiya da ainihin wato hukunce-hukuncen Allah amma za ka yi rigima da mutane saboda su kuma duk abin da suke ba sa aunawa da wannan ma'aunin na ƙarshen kawai suke ɗauka cewa to ai akwai fa'ida ai ana samun amfani ai yana taimakawa ai da sauransu in dai sunan shi ibada to sai an tsaya a nan jama'a in ba haka ba akwai matsala Allah shi kyauta malai ci gaba da cewa thumma hadha at-tahrimu aw al-karahatu al-muqtarina bil adiyati al-makruha sannan wannan haramcin ko karhancin da yake zuwa ya gwamu da ainihin addu'o'in nan na karhanci imma min jihati al-matlubi ko dai ya zama ta hanyar abin da ake nema shine karhancin wa imma min jihati nafsu talab ko kuma ita kanta addu'ar ko dai ya zama karhancin ya taso ne daga abin da kake roƙon Allah ba kyau a roƙi Allah irin wannan ko kuma ya taso haramcin daga yanayin addu'ar wakaza listi'azatul muharrama aw al-makruha fa karahatuha imma min jihati al-musta'azi minhu wa imma min jihati nafs al-isti'aza haka nan neman tsarin da ake yi wanda za a ce bai halasta ba ko haramun ne ko makruhi ne tayyu ya zama abin da ke cikin shi na barna daga bangaren wato al-musta'azu minhu abinda ake neman tsarin daga barinsa ko kuma ita kanta nau'in isti'aza fayanjuna min zalika ashar amma sai kaga mutane sun tsira daga wannan sharrin wa yaqauna fi ma huwa a'zamu minhu sai su fada wanda yafi shi shine mutum bai da lafiya yana cikin sharri da bala'i an je an yi bokanci ya warke ya kuma fada cikin sharka kaga ya fada cikin bala'in da yafi wanda yake ciki sai ya ce wa ammal matlubul mu'ammal matlubul muharram fa mislu an yas'ala ma yadurruhu fi dunyahu aw ukhratuhu abinda ake nufi da addu'a da take haramun shine ka roki abin da zai cutar da kai a duniya ko lahira wa in kana la ya'lamu annahu yadurruhu tayi kuma baka san zai cutar da kai ba fa yustajabu lahu sai kuma Allah ya amsa maka a haka din kar rajul alladhi da'adahu annabi sallallahu alaihi wasallam kaman mutumin nan da manzo Allah ya gaida shi yaje gaida shi bai da lafiya fa wajadahu mithl al-farakh sai manzo Allah ya ganshi ya rame kamar dan tsako kamar dan kaza dan tsako kankani ya rame ya kanjame faƙala sai manzo Allah ya ce da shi hal kunta tad'u Allah bi shay'in ko dai kana wata muguwa addu'a ne qala kuntu aqulu sai ya ce ga abin da nake cewa Allahumma ma kunta muaqibni bihi fil akhirah ya Allah duk abin da ka san zaka muna ukuba da shi a lahira faj'alhu li fid dunya Allah na zaba kaman ukuban nan a nan duniya wannan mugu addu'a ce me kun ce Allah ya gafarta mishi gaba ɗaya ko sai ya ce Allah azabar lahira kamar ita a duniya to shine sai Allah ya karba mishi wannan addu'a ya fara dandana mishi azaba a duniyar nan sai ya rame ya rame rama ta fita kaman ainihin al'ada qala sai manzo Allah ya ce subhanallahi innaka la tastati'uhu manzo Allah ya ce subhanallahi ma'ana yayi Allah wadare yayi tar da wannan addu'a kai bawan Allah ba za ka iya jurewa azabar lahira a duniyar nan ba aula tutiquhu ba za ka iya ba halla qulta me ya hana ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar me ya hana ka fadin wannan ya za ka kanka wannan jafa'i haka wannan hadisi ne jama'a a cikin sahih muslim yana mana misali ne akan addu'a da za ka yi muguwa kuma in Allah ya so jarabta ka sai ya karba kaga aike zaka ga kamar wannan addu'a ai mai kyau ce inda mutum bai sani ba ko ma'ana yayi ta bisa jahilcin rashin sanin gravity dinta da kuma ijtihadin da yake ganin shi gara ya sha wahalar duniya in ya so ya je lahira ya huta alhalin shi kuma Allah cikin tsarin shi cewa ya dinga addu'a ana cewa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa ka ahli jabir ibn atik lamma mata فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ko mutanen gidan Jabir dan Atik wani sahabi yayin da ya rasu suka sai suka sai manzo Allah ya ce da su la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku je kuna yin addu'a ga kanku sai ta alkhairi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna malaiku suna cewa amin duk in kuka yi ainihin addu'an nan malan ya ainihin wato wani khalt anan shine wannan hadisin ya tabbata tabbatacce ne a cikin sahih muslim da littafin Abu Dawuda da al-Imam al-Hakim ne Saburi a cikin Musaddarak hadisi ne sahihi amma ba wannan sahabin ne abin ya faru gare shi inma ya faru ne ga ainihin wato wannan sahabi sananne shine Abu Salama wanda ainihin wato ya rasu mutanen gidan shi suna ihu suna kururuwa manzo Allah yake ce musu kar ku sake kuna haka sannan akwai sahabbai guda uku waɗanda dukkaninsu sunansu Jabiru dan Atik akwai Jabiru ibn Atik ibn al-Harith wanda ya rayu ya rayu har zuwa hijira da shekara 61 kaga wannan ba zai a ce shi bane domin manzo Allah ya mutu kafin shi yazo ya mutu daga baya sannan akwai Jabir ibn Atik ibn Nu'man shi ma ba ansare ne akwai kuma Jabir ibn Atik ibn Qais shi ma ba ansare ne waɗannan su ne suka mutu da wurwuri kuma ba abun akan su ya faru ba irin wannan sunayen suka faru ana iya samun irtibaki abu ne mai sauki a cikin rayuwa idan ka dauka aka ce akwai malaman izala watakila za a samu masu suna abubakar akalla guda biyar shahararru abubakar gumi abubakar girar gungu abubakar zaria abubakar ikara ko duka sunansa abubakar akwai wasu ma a wannan za ka yi tunawa ne kawai a gurguje haka don da aka ce abubakar sai a ɗauka ɗaya ne ana iya iya samun ishikali haka ko kuma akan samu ko a ajin makaranta ka ga mutane biyu uku duk sunansu iri da suna suna kama da juna haka almuhim dai hadisin ya tabbata nassin ya tabbata manzo Allah ya hana an yi mutuwa a dinga yin muguwa addu'a a dinga faɗan muguwan magana a dinga na shiga uku na lalace bango ya tsage shikenan rayuwar mu ta shiga cikin matsala mu kan ai shikenan asirin mu ya tonu mata duk suna yin wannan ko idan suna cikin wannan muguwa addu'a ba sa cikin haicinsu ko su ko mala'iku ba ruwansu da abin da ka faɗa sai su ce amin to shine sai a ga a aikace da gaske bayan shuɗewa wannan yanayin sai ka ga sun shiga duk irin wannan matsalolin da suke ta lissafawa kansu din da gaske din amma da za su yi hankali su yi istirja'i su yi addu'ar da manzon Allah ya karantar da matar shi Ummu Salama ko a lokacin da mijinta wancan Abu Salama din ya rasu shine kissar cewa ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni musibati wa akhlifni khairan minha duk yadda suke ganin gravitin matsala sai Allah ya canza musu ita kanta ummu salama ta ce sana take yin addu'a tana yi ne kawai saboda imani amma a tunaninta ba za a amsa ba saboda bata ga wani irin abu salama a cikin sahabbai ba aiku ashe akwai wanda ya fi abu salama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan marayu kuma Allah cikin hikimarsa manzon Allah din shi ya rike su suka taso a gidan shi komai dai ya koma mata ainihin wato alkhairi fiye da nada wa qad aballahu ala man yaqtasiru ala talabid duniya bi kauli sannan Allah ya aibata mutanen da suke neman duniya kadai in suna addu'a Allah ya ce da su fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq a cikin mutane akwai wanda yazo yin addu'a sai ya ce Allah ka bamu duniya kawai shi baya neman lahira Allah ya aibata irin waɗannan mutane yace fa akhbara anna man lam yatlub illa ad-dunya lam yakul lahu fil akhirati min nasib Allah ya bada labarin cewa duk wanda yake neman duniya kadai to bai da lahira wa mislu an yad'u ala ghairihi du'aan manhiyan anhu ko kuma kayi ma wani baka addu'a wanda aka hana mugu addu'a ka du'a'i bal'am ibn ba'ur ala qaumi Musa alaihi salam kamar yadda bil'am dan ba'ura mun karanta a baya ko wanda yayi mu a mutanen annabi Musa wannan mugu addu'a inda kisa ta tabbata kina wa hadha qad yubtala bihi kathirun min al-ubadi arbabul qulub so da dama ana jarabta ainihin bayi masu bauta masu ainihin sufanci ana jarabta su da irin wannan suna yi mutane mugayen addu'a idan suka ga Allah ya ba su nagartar da yana karba addu'a sai su to mutane mugu addu'a ba dama ka musu wani abu sai su maka baka addu'a ma'ana duk wani sufi da wani shehi da ka ganshi da wani ainihin wato wanda yake jin cewa wai shi da kusa da Allah ne da ka mishi abin da ba daidai ba sai maka baka addu'a da ya kawo maka ɗinki ba ka bashi ɗinki shirin da ka mashi alƙawari ba shi kenan sai ce to zan je ma da Allah lalata sana'arka haka in ka ɗauke shi a mota baka sauke shi inda yake so ya sauka ba sai maka baka adda in ka taka kaba shi a kasuwa duk abin da ka musu suna muga mutane muga adda ba sa da haƙuri ba haka bane haka suke da wannan muguwa ainihin manufa fa innahu qad yaglibu ala ahadihim ma yajiduhu min hubbin aw bughdin li ashkhas ana samun su da dama wata kauna ko wata kiyayya da yake wasu ta galabaice shi faye da uli a kawamin wa ala a kawamin bi ma la yasluhu sai dinga bakar addu'a da fara addu'a da abin da bai halasta ba ma'ana yanzu saboda tsabar yana son wani ka saba wani sai ya maka mugu addu'a ko yana kin wani ka ka kaunaci wani sai maka baka addu'a ko kuma shi da kanshi tsakaninka da shi sai maka addu'a da bata halasta ba muguwar addu'a irin da yan shi'a suke wa Buhari yanzu me yasa suke mishi muguwar addu'a saboda ya wai ya takali Ibrahim Yakubu Zazzage kuma su ba Buhari mai musu wannan ba ai da kamata su dinga yawa yan rufa'i da buratai su suka musu wannan ai Buhari daga baya ji labari misali ne inda ma hakan ne ko alal misali jama'a akan samu in ka ɗauki kamar ƙisar juraiju kalla ku gani jama'a addu'ar da uwashi ta mushi irin wannan ce ƙaunar da take mushi ne ta galabaice ta da cewa ya saba mata ta mai addu'a ta ce Allah ya jarabce shi da sharrin karuwa mugu addu'a ce wannan na daga cikin kurakuran da iyaye musamman mata suke shine idan yaran su suka musu laifi su kasa mallakar zukatansu su yi musu baka addu'a kuma daga baya su kowa shiga cikin tsautsayi da nadama da da kuka da damuwa itan ai ita ta dawo daga baya tana tana damuwa ko haka ne har yanzu duk wanda take shiga cikin damuwa saboda danta yayi wani kuskure sai ta bari wannan zuciyar damuwa ta galabace ta taimaka addu'a ko to abinda take yi sai ta fi kowa nadama akan shi mata su dinga sanin wannan duk yanda yaro ya kai ga rashin kirki ko a dinga mishi addu'a mai kyau ne a dinga cewa kai dai Allah ya shirye ka Allah ubangiji ya dawo da kai kan tafarki mai kyau abin da kake ka daina amma ki ce je ka san watsatse Allah ne maka kaza Allah ya jarabce ka yadda ka mun Allah ya sa kai ma a maka duk ba daidai bane wannan saboda in ya lalace sai ki bi kowa asara tun daga nan duniya kuma har kiyama na farko in ya lalace ko ki mutu ba zai miki addu'a ba ba zai aikin kirkin da zaki samu lada ba kuma ba za ki ganshi ki ji sanyin ido ba ba zai zama miki qurratu ainin ba kina ganin ƴaƴan wasu sun zama musu abin alfahari abun su nuna a gari ke kuma naki baki so ma danganta shi dake kuma duk me ya jawo baka addu'aki dan yayi yarinta ko wauta ko shirme ko wani sakarci wanda in kika hakura lokaci kadan zaki ainihin wato huce sai kika mishi baka addu'a idan Allah ya ga dama fa yustajabu lahu sai Allah ya amsa wa yastahiqul uqubata ala zalika du'a sai ki cancanci uquba akan wannan addu'a uquba shine ki